أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبعثاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والقاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya gwada mana wannan rana ta a yau yau yaushe yau alhamis ko yau alhamis ashirin da ashirin da ashirin da takwas ga watan ramadana hijiran ma'aiki annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da ashirin da daya ga watan biyar 2020 miladiyan annabi isa alaihi salamu wanda yau cikin kudiran Allah da iradarsa insha Allah karatunmu yau shine na hatima na ɗaura wannan karatu namu na bana in kuma Allah ya kai mu a shekara mai zuwa da rai da lafiya to kuma sai mu ɗora a yadda muka tsaya don kuma Allah ya ɗauki ranmu kuma to muna fatan ya haɗa mu da annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da waliyai da mutanen kirki gaba daya da shehu tijjani da shehu ibrahim kuma kamar yadda muka saba inda mun zo ɗaura wannan karatu namu mukan gayyaci manyan malumanmu sukan zo su sa mana albarka to yau ma allah ya kaddara allah ya azurta mu da zuwan manya-manyan malamanmu guda biyu ko uku na ɗaya akwai khalifa الشيخ محمد سالس ابن مولانا الشيخ محمد الأمين أمير الأولياء رضي الله عنه خليفة منا tare da shi wato Sheikh Mahmud Salis dan maulanmu Sheikh Aminu bakin kura Allah ya kara masa yadda nan a gefensa kuma akwai khalifa a Sheikh Ibrahim ibn Maulana sheikh usman gwarondo wato akwai halifa shehu ibrahim dan mu shehu usman gwarondo shi ma allah ya kara masa yadda sannan akwai malaminmu wato babanmu kuma shine malam garba yawancin hula shi ma allah ya azurta shi da zuwa ga kuma wanda muka saba karatu duka tare da su ga bunan ƙur'ani buna mal ibrahim da shauran yan uwa duka muna godiya wa Allah kafin shauran bakin da muke zato da su karaso muna cikin suratul baqara afwan suratul isra'i aya ta aya na 40 to Allah subhanahu wata'ala yana cewa afa asfekum rabbukum bil banina wattakaza minal mala'ikati inasa innakum lataquluna qawlan azima Allah subhanahu wata'ala yana cewa yanzu afa asfekun rabbukum bil banina ubangiji ya zaɓe ku da ƴaƴaye maza su ne banina ƴaƴaye maza dauki qur'ani ya ba musu kalifa yanzu ubangiji ya zaɓe ku ya ba ku ƴaƴaye maza tunda su mushrikan makka sun kasance kamar yadda muka karanta a baya ba sa son ƴaƴa mata asali ma an ba su wato busti ne su suke yi da ransu to sai suka ce wai Allah yana da 'ya'ya amma 'ya'yan Allah wai mata ne subhanallahi wai su ne mala'iku mala'iku 'ya'ya ne na wai 'ya'ya ne mata na Allah subhanallahi to shine Allah ya ce musu yanzu ubangiji Allah ya ce yanzu to ku kwa ubangiji ya zaɓe ku da ‘ya'yaye maza a fasfe ku rabbukun bilbanina ya zaɓe ku da ‘ya'yaye maza shi kuma a danga na masa mata wata kaza minal mala'ikati inasan shi kuma Allah ya ki mala'iku mata ne ‘ya'ya ne mata kuma to Allah ya ce ai inna kulla ta ƙuluna hakika ku dinnan kuna faɗan ƙaulan aziman magana wanda yake mai girma wanda ba zai zama haka ba Allah subhanahu wata'ala baya da ɗa kuma ba zai zamo ma yana da ɗa ba domin ya faɗa wani ayan cewa wato ai shi Allah baya da bukata e an ne yakunu lahu walad walan takun lahu sahiba wa khalaqa kulli shay wa bi kulli shay'in alim zalikum Allahu rabbukum Allah subhanahu wataala ya ce yanzu wato a ya ta yaya da a ce Allah yana da ‘ya'ya mata yana da irama wanda shi da bayi da mata Allah da bayi da mata da ce na da ɗa to Allah ya ce shi bayi da bukata kuma bayi da mata walanta kulla wusari ba wa kalaka kulle shay'in kulla shay'in Allah shi ya halicci dukkan komai kuma ya san dukkan komai na'am ولقد كرمنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا حقيقة الله يتي من بياني mun yi bayani wato sarrafna ya zo a sigan mubalaga ba so ɗaya ba kenan da Allah ya ce wala kasarrafna dai iya ɗaukan mun yi bayani so ɗaya to Allah ya ce wala kasarrafna da ƙarfi akan rawun ɗin wato mun yi bayani ba so ɗaya ba ba biyu ba wala kasarrafna fi hazal qur'ani mun yi bayani a cikin wannan qur'ani li yazakkaru dan mutane su wa'azta malamai suka ce ai li yatazakkaru ne dan mutane su yi wa'aztu amma wa ma yaziduhum babu abin da yake ƙara musu wannan bayani da muke yi illa nufuran sai nisantan ma wannan wa'azi na alkur'ani kuma malamai suka ce wato Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani a ƙur'ani ba bayani na fuska guda ɗaya ba akwai ayoyin da suke muhukamai ne akwai ayoyin da suke mutashabihai ne akwai kuma nahayu a cikin alkur'ani akwai kuma amuru akwai kuma nasihi ayoyin da aka da suke shafa hukunci akwai kuma mansuki wanda an shafa hukuncinsu amma karatunsu yana nan akwai kuma wato bayanai na zahiri akwai kuma na baɗini irin su mujmal da kuma mubayyan da muƙayyad da mu'ilak duk ƙur'ani ya yi irin wannan bayanai shi yasa Allah ya ce sarrafuna fi hazal ƙur'ani mun yi bayani a cikin wannan alkur'ani ba ta fuska guda ɗaya ba ta fuskoki da yawa da ya zakaru don mutane su wasu amma wa mai ziduhum babu abin da yake ƙara wa mushrikan maka illa nufuran sai ya ƙara nisantan wannan alkur'ani na قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا
قل لو كان معه آلهة قل لو كان معه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي الأرش سبيلا الله سبحانه وتعالى يتي كجاء مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم kace qul law kana ma'u alihatu da akwai wasu alloli alihatu shine jam'i na alloli qul law kana ma'u alihatu kamata kuluna da da akwai wasu alloli tare da Allah eh wannan kira'a kama ya kuluna a kira'an wasu kuma kamata kuluna in an ce kama ya ƙuluna kamar yadda suke faɗa lamiri ya koma na ga'ibi kenan in an ce kuma kama ta ƙuluna lamiri ya koma na mukaɗaf na abokin magana wallau kana ma'ahu aliyatu da akwai wasu alloli kama ta ƙuluna kamar yadda suke faɗa izan a wannan yayin labtagau ila zil arshi to da wa'innan allolin sun nemi zuwa ga ubangijin al'arshi sabilan da sun nemi hanya zuwa ga ubangijin al'arshi abdullahi bin abbas ya ce wato da da akwai wasu alloli bayan allah subhanahu wata'ala to shine allah yake ce labta ga nan ya ce ai da ma'ana da sun nemi jayayya da allah da da akwai wasu alloli ya ce da sun nemi jayayya da allah kamar yadda aka san al'adan sarakuna duniya idan sarki ya tumbatsa sarki to aka ce akwai wani sarki kamansa to zai iya neman jayayya da shi akan wasu al'amura sabiya da shi ma yana ganin ya isa to sabiya da haka babu wani ubangiji sai Allah dan da akwai kuma laukana aliya laukana fi ma aliya tunin lallahu la fasarata da da akwai wasu alloli a cikin sama da ƙasa bayan Allah to da sama da ƙasan ta kekkece duk ta ɓaci domin yau wani Allah wani ubangijin da ya ce ayi ruwa wani ubangiji ya ce shi kuma ba za a yi ba wani ubangijin da ya ce a yi rana wani ubangijin ya ce ba rayu ba to da an nemi jayayya da sama da kasan duka ta keke ce amma sama kullum tun da Allah yi ta haka take haka ma kasan take sai abin da Allah shi ya ga dama yake canjawa izan labta gaula zil arshi sabila na'am سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا
subhanahu wata'ala amma yaquluna uluwan kabira subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah amma subhanahu wata'ala da kuma ɗaukaka amma ya ƙulu na gabarin abin da kafirai suke faɗa suke ce Allah ko a wani ayan suna ce Allah yana ce da ƙarƙafar lazina ƙalu inna Allah salisu salasa Allah ya ce haƙiƙa sun yi kafirci wa'inda suka ce Allah shine Allah wato shine na uku a cikin alloli subhanallahi Allah ya ce wayannan sun zamo kafirai ko la karkafar lazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam Allah ya ce hakika sun yi kafirci wanda suka ce Allah shine Isa dan Maryamu Allah ya ce wannan kafirci ne sabiya da aka wajojin da Allah aka danganta masa wato shirka sai kaga Allah ya ce wani waje ka jace subhana rabbika rabbil izzati amma yasfuna wani waje kuma subhanahu wataala amma yaquluna uluwan kabira kaman wannan wajen to su da haka Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah amma ya kulu na gabarin abin da suke faɗa uluwan wani irin ɗaukaka kabiran wanda take mai girma na تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تنسى لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
وإن من شيء يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yusabbihu lahu samawatu sab'u wato as-samawatu sammai as-sab'u wanda suke guda bakwai wal ardu da ƙasa wanda suke guda bakwai yusabbihu lahu suna tasbihi wa Allah duk da a wannan ƙira'a na Hafsu yana cewa tusabbihu tusabbihu lahu samawatu tana tasbihi wa Allah sammai guda bakwai da kasai guda bakwai duka suna tasbihi wa Allah tasbihu lahu samawati wal ardu wa man fihinna da abin da ke cikin sammai da kasan ma duka suna tasbihi wa Allah wa in min shay'in Allah ya ce babu wani abu illa yusabbihu bihamdi face yana tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in la yusabbihu bihamdi walakin sai dai Allah ya ce la tafqahuna tasbihahum ba kwa fahimtan tasbihin su ne wato ba ma gane tasbihin da ashauran halittu suke wa Allah walakin la tafkahu na tabiyahu innahu shi Allah kana haliman ya zamo mai tsananin haƙuri ne gafuran kuma Allah subhanahu wataala wato mai gafara ne anan malamai suka ce tunda Allah ya ce wa in min shay wa in min shay illa yasbi bi hamdihi tunda Allah ya ce ko menene yana tasbihi wa Allah to wasu malamai suka ce a wannan aya wato tana nan a umuminta ne wasu ayan kuma suka ce a suka ce a ta wani fuska maksusiya ne akwai wasu abun ba sa tasbihu Allah amma malaman da suka tafi akan komai suka lura da zahirin ayan komai na tasbihu Allah su suka fi yawa har wato imamu suyudi a imamul kurdabi yana cewa wato Allah subhanahu wata'ala ya ce komai na masa tasbihi sabila da haka yace abin da yake tabbatar da haka sai kawo hadisin nan na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya zo da wuce kabari makabata sai ya samu an kawo su mutane guda biyu sai annabi hadda hadisi ne sai ya ce a dakata sai ya ce a nemo tankan dabino da aka nemo tankan dabino sai ya tsaga guda biyu ɗaya sai ya saka ma wannan kabari ɗaya sai ya saka ma ɗayan sai ya ce nan mutane guda biyu da aka bisne su ana musu azaba yanzu a kabari ya ce amma ana musu azaba ne ba don suna aikata wani kabira ba wani babban laifi ya ce illa ɗayan dai ya kasance annamimi ne ya kasance wa kane yamshi bainan nasi bin namima yana tafiya tsakanin mutane da annamimanci shi yasa ake masa azaba kabari yace wa ammal akar ɗayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kasance baya kyautata tsarkin da yake na bawali in ya je tsuguna yayi bawali yayi fitsari baya tsayawa ya gama sauka yayi tsarki sai ya tashi kawai sai ya zama ya bata jikinsa da najasa kuma in ya zo ya alola ya sallah haka kaga ba sallah to shi yasa ake masa wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to da a sawwaka musu watakila la'alla Allah yukhaffifu bainahuma ko yukhaffifu anhuma watakila Allah zai sawwaka musu malam yayi basa matukan wa'innan tankan dabino biyu basu bushe ba to ya imamul qurdabi ya ce ai matukan akwai danyantaka a jikinsu to suna tasbihi wa Allah to idan ko suna tasbihi wa Allah to Allah ko dai sauwake musu azaban da ake yi ko da a ɗauke musu ma azaba su ma wannan ɗaya mai annanimanci ɗaya kuma mai tsayawa baya tsarkake tsarkin alola to sai a gaba imamul kurɗabi yake cewa to in dai har ya zamo sabila da ɗanyantaka ana sauwaka musu azaba sai ce to ai malaman mu sun ce yin dashe a makabarta ma a yi dashe a makabarta to yana jawo a sauwaƙa mu wanda suke kwanci a wurin azaba sabila da su wannan bishiyar in dai bishiyar ba bushashiya bane tana da rai da danyi a jikinta to tana tasbihi wa Allah tasbihin da take nan ko yana sa ana rage mu inda suke kwanci a wurin azaba sai ce to ai malaman mu magabatan mu sun ce in dai har dashen bishiya da ya sa a sauwake musu azaba sai ce to ashe karanta alqur'ani da wasu ayoyi mu wanda ya mutu shi ne aula a kan bishiya da take da rai take tasbihi ya ce ashe karanta alkur'ani ma mamaci a ba da ladan gare shi lalle yana saduwa gare shi yana masa fa'ida bayan wasu hadisai da yawa da ya kawo irin kamar yadda rana a tafsirin mu muka yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallama wani wata mata ko wani mutum mahaifinsa ya rasu wata kuma a mahaifinta ne ya rasu ta zo take ce ya rasu lallai mahaifina ya rasu amma da ya yi magana ina ganin zai sa masa aikin hajji don iya masa annabi ya ce in ana bin sa bashi da ki iya bu masa wani ai da ki iya biya masa ta ce eh annabi ya ce to to malamai suka kafa dalili da wannan wato aya din na cewa lallai wannan yake gwada isharan cewa wato ana iya yin aikin alkhairi mu wani mamaci ladan kuma Allah ya kai gare shi to shi imamul kurdabi da wannan ma wa in min shay illa yasabbi bi amdihi sai ya kawo wannan hadisi da shi ya kafa mana wato dalili sabiya da haka ashe wasu da kaga suna magana cewa karanta wasu ayoyin alqur'ani ma wani a makabarta bai halatta ba to kuma akwai hadisi ma da imam suyudi ya kawo a cikin littafinsa jami'ul kabir wanda maulan mushe bura da filanu ya kawo na hadisi a karkashin ayan nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wa za kitabu anzalnahu mubarakun fattabi'u wannan alqur'ani mai albarka ne muka saukar da shi ku bi shi sai ya ce Ibrahim ya ta bayanin albarkan alqur'ani sai yake ce ai imam suyu'i ma ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi wannan alqur'ani ko da da da a karanta a ce makafiri wanda bai yi imani da Allah ba ya mutu a ce a karanta masa alkur'ani ya ce sai Allah ya sauwaƙe masa azaban da yake masa ya ce to me kake ji idan kuma an karanta wa musulmi to ashe so da yawa wanda zaka ga an zo suna maganin cewa ba a karanto su ayoyi ma alkur'ani a ba a kaza ba a kaza to gaskiya wannan wato son zuciya ne da takaita wato nasti idan Allah ya faɗa abu a tsuce nasti ko kuma mutum da kawai yana son wani neman kulu abun mamaki sai kaga mutum na ta faɗa akan wai cewa a cire takalmi a shiga makabarta amma kuma ga abin da ya fi ahammu annabi ya ce istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yas'alu ku nemi gafara ma dan uwanku yanzu da a tambaye shi yanzu da a tambaye shi a nema masa gafara an zo ana ta kokarin hanawa kamar yadda wani malamin mu yake faɗa cewa sun hana ka rike kalbi kar kai tasbihin wa Allah sun ce maka bid'a ne sun hana ka kai ziki in ce ma bid'a ne sun hana ka jin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce maka bid'a ne an hana ka zama da masu zikiri karewa ka zo ka mutu dama addu'a an ce kar a maka yace kaga sun gama cutanka kuma har ga Allah addu'an da za a ce a karanta kaza wani malami ya faɗa wasu sai ya ce addu'an sai dai a yi ɗaiɗai mu kuma har gobe muna tambayin cewa a wani hadisi ne annabi ya ce in an zo an bi sunni mutum kada wani ya ce a karanta kaza sai dai kowa ya addu'ansa shi ɗaya su ma babu hadisi akan haka mu kuma muna da hadisi annabi ya ce ku nemi gafara siga ne na wato na jam'i istaghfiru li akikum wato fi'ili ne amri Allah ya ce manzo Allah ya faɗa istaghfiru li akikum ku nemi gafara jam'i ne wanda yazo siga ne amari kuma sigan jam'i yazo fa innahu al'ana yusalu yanzu da a tambaye shi ku nema masa gafara to sabila da haka da wa'annan ayoyi da mu kwana anan sabila da dama karatun mun neman albarka ne su wa'annan manyan malama namu da abin da aka ji mun faɗa mai kyau kuma ta dace to a wurinsu muka ji abinda kuma aka ji mun faɗa mun yi kuskure to daga gare mu ne daga kuma wato shedan ne su da haka kafin mu ba su su gaya mana muna cikin karatu ma Allah ya azurta mu da zuwan matsala da zuwan wato gwani aran ma wato shehu malam shehu Muhammadu Muntaka dan maulan mu shehu malam Barau bakin kura Allah ya kara masa yadda a nan muke cewa madu wanda suke taimaka mana wannan karatu namu Allah ya saka musu da alkhairi tun daga kan shi ciyaman ɗin kwamiti na na na shi ciyaman namun wannan tafsiri shine ake kira wato saddaunan zungur malam uzairu al-mustafa wanda ke gidan sarkin zungur gidan limamin gari shine ciyaman namun wannan tafsiri na kwamiti din kenan allah ya saka masa da alkhairi da kuma akwai malam ali shehu wato shehu iliya gidan malam goji shi ma allah ya saka masa da alkhairi akwai sakatare shi alhaji s dawaki akwai kuma sai imrana pro akwai kuma sai ji abubakar dan melale akwai salmani shehu akwai malam muhammad gali akwai sadiq ismail a sannan akwai shi malam yusuf abdullahi majabaki akwai adamu shehu da kuma wato wanda dai mun manta da yawan su ne 'yan kwamitin tafsirin namu mun manta da wani dai a ciki to Allah bai ji ya san su da kuma shi ma jinmu da ya rasu malayin su bulle Allah ya masa rama da kuma baba iyayi shi ma Allah ya ji kansa duka Allah ya saka musu da alkhairi sannan wanda suka saba taimaka mana koyaushe a banan nan dai muna godiya ma alhaji balawunti da kuma alhaji rabiu wanda yake ɗa ne gare shi shi ma wunti duka Allah ya saka musu da alkhairi da kuma alhaji aminu na sheikh malam isa biribiri da kuma wato arama gwani karibu da kuma a alhaji alhaji yusuf usman alhaji yusuf usman bala shi ma allah ya saka masa da alkhairi sai umar nuru sarkin fadan barade shi ma allah ya saka masa da alkhairi da kuma malam murtala na baba nunu winti shi ma allah ya saka masa da alkhairi da kuma malam idris ah, na babanmu baba ladan malam idris s dawaki shi ma allah ya saka masa da alkhairi da abba na kawo baba da abokinsa da duk dai sauran wanda muka manta allah subhanahu wataala ya san su sabiya da haka muna fatan allah ubangiji ya saka musu da alkhairi ba ma gani waje bisa wannan wato gudumawa da suke bamu duk shekara domin gudanar da wannan karatu namu Allah ya saka musu da alkhairi sannan malumanmu wanda Allah ya azurta mu da halartansu wannan wuri da su jefa mana gwalagwalan maganganu na minti hurhudu da muke da saura minti ashirin da biyar domin bakinsu mai albarka kamar yadda muka faɗa su ne suka mana wannan lamana muke wannan rigima sannan muna cikin bayani allah ya azurta mu da shi wato gwanin ƙur'ani sai dai malam karibullah wanda yanzu muke ambatan sunansa daga cikin wanda suke dafa mana duk shekara kuma gashi allah ya kawo shi allah ya saka masa alkhairi da mu fara da wato khalifa na maulan mushewa aminu zai gaya mana sadiq
alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala khair khalqillah a takaice tunda dai shi karatun alqur'ani wani abu ne wanda yake farin ciki zamu nuna na farko babban abin da zan ji daɗi an kwana innahu kana haliman ghafura to alhamdulillah Allah nan subhanahu wata'ala mai tausayi ne mai jin kai ne mai haƙuri ne to muka kwana a wannan wajen to ubangiji Allah ka taimake mu Allah ka albarka ma wannan abin da aka faɗa abubuwan da muka ji Allah ka yi masa albarka domin shi alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yana ce man lam yasfi fil qur'ani fala shafa'ata lahu a wani waje yana ce yasin lima wato lima qur'at abinda duk aka karanta suratu yasin li kulli shay'in qalbun wa qalbul qur'ani yasin a wani wajen kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana akan wato zamzam yana ce zamzam lima shuriba duk abinda ka sai da wannan niyya Allah zai karbe shi to Allah ya kawo mu wannan lokaci mai albarka har ga wannan lokaci mu gode ma Allah subhanahu wataala irin wayannan bayan Allah wayanda ake samun su irin su Burhanuddin Rabbani babban shehi wanda a kullum nake fada a wajen taro annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yana fada yana ce man tawadu a arba'ahu Allah wa man takabbar azallahu Allah to tawadu'i irin nasa musamman shi malam Burhanuddin Rabbani abinda ake so kenan Allah ya saka ba khalifa khalifa Shoma Tijani Abdul Qadir Zaria yana gaya mini yana cewa Muhammadu Salisu zan baka wani shawara da mahaifina ya gaya mini yace mini yau ga Shehu Aminu radiyallahu ta'ala anhu amirul auliya duk inda ya je a duniya ko a cikin jeji ya zauna to akwai bayan Allah suke tare shi wanda ku ba za ku gansu ba shi yake ga mun ya ce ba za ku gansu ba to ku dauki irin dabi'a irin nasa in shi ya zo waje to shine ya fi kowa kashi shi ba komai bane in ya zo waje ko ya yake ciki ba komai bane abin da yake nunawa shine ya dauka shi din nan an fi shi to anan ne ake ake sanin mutum amma da kaga mutum a'a shi wai dokta ne wani wane ne ya sa wani littafai a baya sai wani ba hubbu zuhuri yau na zuhura to abin da muke fama da shi kenan yanzu yanzu kamar yadda malai kawo wani maganganu masu daɗi masu albarka cikin ladabi kamar yadda wannan dan uwa namu junaidu shehu junaidu irin wannan kokari da yake yi da tawazu'i a cikin wato tawazu'u a cikin lamarinsa babu abin da bi shi daɗi wannan irin kunkuna nan shehu malam baro Allah saka masa alkhairi wata rana irin wannan taro mun je za a zo a zauna sai shehi namu yace ai shehu malam baro zaka yace a'a garba kallahu ai abinda za a yi su yaran suna nan mu muna gefe ɗaya muna ji abin da suke sai mu farin ciki mu ji daɗi suna ganin mu muna kamar yadda gwanayen da suka yi suna kan doki gwanin qur'ani kai kuma kana karatu gwanin ka malam kai na kan doki na jinka to sai ji daɗi sai ya farin ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake so kenan duk abin da za a yi wato a cikin kullu shay'in ijtima'i kamar yadda malai dan fadakar da mu yanzu akan maganar addu'a ai alqur'ani ya gaya mana qul ma ya abu bi kum rabbi laula du'a'ukum ko du'a ko ai ba du'a'ukum yace kum din nan ba gaba ɗaya bane saboda ka duk abin da za inda aka yi a cikin jam'i to Allah zai yi shi wata rana wani yaro sai zai ya a jikin aka rubuta la tansa zikirallah wallahi sai zai goge zikirallah din zikirallah sai ya goge sai ya tansa kawai sai sa sai daga baya aka so aka sake sawa wai ma'ana kan ambaci Allah to muna cikin wani hali jama'a a takaice da minti biyu aka bamu muna cikin wani hali za mu yi ta addu'a shi malam burhanu Allah saka maka da alkhairi bayan haka kamar yadda aka yi taro jiya mai girma gwamnati Allah saka maka da alkhairi daga wannan abu da aka yi na juma'a da sallar iri da za a yi da kuma da za a faɗakar wa mutane dan an ce kowa almar'u faqihi nafsihi kowa ya san kansa saboda ka duk abin da za a yi babu wani abu wanda Allah yake so illa ka sa sururi a cikin zuciyar mu'mini ma min shay'in afdalu inda Allah min idkhali sura fi qalbi mu'min to abinda aka san za a fadakar wanda zai amfana da mutane to a ci gaba Allah ya kiyaye mu Allah ya mana albarka Allah ya ba mu albarka wannan taro namu wannan abinda aka kashi aka gama lafiya ubangiji duk abinda ka cikin wannan albarka Allah ka sa da mu ka sa mu minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina malam burhanu Allah ya albarka ka ci gaba da haka yau gidan malam goje kai ne gidan malam goje ka nuna mana domin duk abinda ake yi laysal fata man yaqulu kana abi ko inna fata mun ya kulu ha ana za to hana za din gashi ka nuna ba wani zai ce ba bana ne wani ba shi bane kai abinda baban yake yi to shikenan ko ba haka ba sai ban sai na rasulullahi faɗa ba ko na faɗi wani sulli ma shi iti falan ubni aiki min Allah shay'an to wannan shine wa azir ashirtakal aqrabin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya albarka Allah ya taimake mu Allah ya saka alkhairi Allah ya ba mu sarkin Bauchi Allah ya kara masa daraja Allah ya biya masa dukkan bukatunsa Allah ya taimake abin da ya sa a gaba kuma adoyi da ake masallatai Allah ya taimake mu shi ma mai girma gwamnati Allah ya taimake shi Allah ya daga darajar wannan jiha namu Allah ya albarka mu wannan iyaye da suka tafi cikin saru ila rahmatin Allah saka mu da alkhairi alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah muhammad salis ibn maulana shi muhammad amin amir auliya allah ya kara masa yadda daga cikin wa'inda muke godiya mun manta akwai wato alhaji yusuf usman bala central market akwai kuma alhaji arama sai dai alilu harazimi wanda yake yaya ne gare ni kuma malami na ne gashi nan ban na sha'afa ga kuma gwani wato Malam Ibrahim Buna shi ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma jarman Pawon Bauchi shi ma Alhaji Musa Abubakar Allah ya saka masa da alkhairi yanzu da mu saurari bayani daga Khalifa Sheikh Ibrahim Sheikh Usman Gwarando karamakallah tafaddal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Uh, alhamdulillah muna godiya wa Allah da Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a wajen wannan taro na rufe alkur'ani mai girma kamar yadda shi halifanmu na maulana shehu muhammadu al'amin yake bayani game da shi malam burhanu muna fata Allah ya karfafe shi wato tawazi'u dai a wajensa ba a magana wannan kusan ya gada ne muna fata irin abubuwan da suke yi wajen ɗaukaka wannan addini na musulunci da ɗaukaka wannan ɗariƙa tamu da faida muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi muna jin irin abubuwan da suke yi kullum muna fata Allah ya ƙarfafe su Allah ya taimake su yadda duk wani mushkili ya nemi taɓa addini ko ɗariƙa ko faida sukan kai masa faramaki in ya koma sai ka ji tsit babu wani motsinsa muna fata Allah ya karbabe su kuma daman alkur'ani ya riga ya mana bayanin irin su dole Allah zai arzuta mu da su alkur'ani yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu man yartadid minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ألا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم to irin su malam burhanu kenan da su malam junaidu muna fata wallahi muna jin daɗi irin abubuwan da suke yi Allah ya karfafe su Allah ya ba su ƙarfi wajen wannan hidima da suka ɗauka Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma muna fata irin abubuwan da shehunanmu suka samu a kai da suka yi da iyayenmu da malumanmu muna fata Allah ya saka musu da alkhairi muna fata Allah ya tara mu tare da su ba don halinmu ba ko da yake nan ma alƙur'ani ya riga ya mana alkawari wallazina amanu wattaba'atum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatihim muna fata insha Allah Allah zai tara mu da su muna fata duk wanda ya zo nan da wasu bukatu nasa Allah ya biya mana dukkan bukatunmu Allah ya kiyaye mu Allah ya biya dukkan bukatunmu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karfafa mana su Allah ya saka da alheri Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya maimaita mana alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe mana kurakuranmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillahi mun saurari wato jawabai da manyan addu'o'i kenan daga bakin wato Sheikh Ibrahim Khalifa Sheikh Usman Gwarando Allah ya kara masa yadda yanzu za mu saurari wato jawabi da kuma addu'a daga bakin gwani wato arama ah, Sheikh Muhammad Muntaka Sheikh Malam Barau bakin kura Allah ya kara masa yadda gwani a bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم آه وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين آه الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى da ya kawo rayuwanmu zuwa ga wannan rana wannan lokaci wadda ana maganan tun kafin azumin ya zo ana ce sauran wata kaza har ya zama sauran wata ɗaya har ya zama watan ya kama to Allah da iko abin kaman kwana-kwanan nan gashi nan an zo wajejen kusan ƙarshensa to Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya gwada mana farko da tsakiyan da wajen ƙarshen ya gwada mana har ƙarshen albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka wa'azi ne in mun kula da kyau za mu ga akwai wanda an kama azumin da su amma kuma ba su samu arzikin yin rabin shi ba wasu kuma sun zo rabin ba su zo ƙarshensa ba wannan duk Allah yana gwada mana kowa ya zauna da nitsuwa da shiri yanzu duk yadda muke a nan dinnan ba wanda yake da tabbatin cewa zai ga na baɗi mai zuwa to ashe abin da ya rage mana shine yadda annabi yake ummatan mu idza asbahata fala tantazir masa wa idza amsayta fala tantazir saba in ka wayi gari to karka lissafa kanka cikin wanda kake ga lalle zaka kai yamma kenan duk ibadun ka ka dauka kawai wannan ibadan shine mai yiwa ba mamaki daga shi shikenan tunda an saba gani da yawa ayi azhar da mutum kafin la'asar ya rasu to mun gode wa Allah matukar godiya da ya azurta mu da rayuwa har muka zo ga wannan lokaci muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita mana yan uwa tafiyan yayi nisa duk da ba lokaci wannan aya da ta sauka Allah yake ce ya ayyuha allazina amanu alaikum wa anfusakum la yadurukum man dalla idza hatadaytum ila allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sahabbai hankalin su ya tashi cewa waɗanda kuka yi imani kowa ya kula da kansa kawai wanda ya bata ba zai cuce ka ba suka suka ce to ya rasulullah za mu bar yin wa'azi kenan mu bar umanni annabi ya ce a'a ku ci gaba ku yi ta yi hatta ya zara aitum shuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'assaratan wa ijaba kulli zira'in ra'ayi ku yi ta yi ayi ta yi har sai lokacin da kuka ga rowa ya zama shine abun bi son zuciya shine abun bi duniya duniya ita ce abin da aka zaɓa kowane mai ra'ayi akan ra'ayinsa yana gani shine daidai ta annabi ya ce to a lokacin alaikum wa anfusakum to kaga ina gaske wannan abubuwa hudu yan uwa da wanda yanzu bai ba na jin akwai wanda duk bai faru ba to saboda haka duk wannan da yana gwada mana karshe ne tafiyan ta yi nisa mu mai da hankali kowa ya tsaya ya nitsu dan ya gyara makomansa kamar yanda sayyidina ali yake gaya mana cewa mutum baya da gida a lahira in ya mutu la dara lil mar'i ba'da al mauti kana yaskunuha illa allati kana qabla al mauti baniha fa in bana habi khairin dabu maskina wa in bana habi sharrin khaba baniya mutum ba shi da gida a lahira bayan ya mutu sai dai gidan da ya gina kafin ya mutu eh in mutum ya gina da alkhairi masha Allah mazauni ya samu gunda da ya zauna an kuma da shari to ya tabi to don haka mu yi kokari da gasken gaske kowa ya mai da hankali tafiyan ta yi nisa Allah ya maimaita mana wannan wannan wata masu zuwa da yawa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin halin lafiya da imani albarka annabi sallallahu alaihi wasallama shi malam burhanu da shi mai ja masa baki da yan uwa da suke saurara to duk dai da yayansa malam aliyu kuma malamin shi to duk dai da duk wanda suke saurara Allah ya saka da alkhairi duk da dai bana saurara amma dai an yi ta saurara ta kafafen watsa labarai Allah wannan bala'i Allah ya daga mana shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya a kulli qawli hadha astaghfirullah azim
a gwani shi malam muntaka shi malam barau Allah ya saka masa da alkhairi a yanzu da mu saurari gwanin qur'ani a saidi gwani karibul lahi za mu ji zai mana bayani kuma ya mana addu'a daga nan kuma sai mu saurari jawabi daga mala aliyu harazimi sai kuma malam garba shi kuma ya mana addu'a ba akwai alhaji hassan na alhaji husaini na alhaji siyaka jibrin shi ma allah ya azurta mu da halartarsa da kuma shi saddaunan zungur da ɗazu nake ambatansa shi ne ciyaman ɗin kwamitinmu ga shi nan a zaune allah ya saka masa da alkhairi
shehu karibu zai mana jawabi amma yanzu ba karibu ne ya zama a karabu ne الحمد لله أكرك الله وأكرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina yi mana barka da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallaci na malam goje kamar yau shekaran can ta wuce aka yi katima gashi cikin ikon Allah ba na mun sake haduwa to Allah ya nuna mana na baɗin baɗin baɗaɗa cikin lafiya da ƙaruwan arziki da cikar imani saboda girman manzon Allah to zan ce wani abu da kaɗan duk da yake ga gwanaye ga alaran momi ga shehannai ga halifofi kai komai dai abin da ake bukata akwai to abin da inda yake dan sosa min inda yake min kaikayi kawai na zan dan sosa shine abin da ya tara mu a nan wajen za a yi za a cike wato za a yi katima na tafsirin alkur'ani mu kuma musulmi ba mu da wani littafi da ya wuce alkur'ani annabi mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zama ma'aikin allah ne dan allah ya aiko shi da alkur'ani shi ku alkur'ani babu wani littafi duk cikin littattafan da suka gabata babu wanda ya kai alkur'ani daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah ya bawa mafi darajan annabawa sai ba annabi Muhammadu alkur'ani me kuma sun zo wajen mu dan wannan alkur'anin muka zama kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas to yan uwa idan muka zauna anan idan muka duba hannun haguna ga halifa idan kuka duba tarihin shehu aminu radiyallahu anhu kan ƙur'ani ya tafi abin da ya kawo shi nan alƙur'ani ne idan kuka duba hannuna na dama ga gwani ba da ga abin da zai kawo mahaifinsa alƙur'ani ne kuma akan alƙur'ani ya koyar da shi idan kuka duba dukkan nan gurin in muka duba hatta shi sarkin bauchi na farko halifar shehu hussein bin fodiyo abin da ya kawo shi almajiranci da alƙur'ani to yau fa qur'anin ma irin hanyar da iyayenmu nan suka bi da kakanninmu fa yau shi ake so a rusa a cikin hikima wato kar mu zama wato abin da ya- za mu samu na duniya ya hana mu faɗan abin da za mu samu a lahira domin da yawa daga cikin 'yan uwa sai ka ga mutum iya matsayi na eh, batujani ko dan faila ko kuma ka samu mutum asalin sama almajiri ne gaddi wanda bai kan wani dariƙa amma daga baya saboda lalacewar zamani ya kama fada da hanyar da ya biyo ya samu alkur'ani wannan matsala ce a wajenmu ya kamata kayanmu ne alkur'anin nan matsaya kansa almajiran nan kayan allah ne a barwa allah kayansa masu mulki ko masu sarauta su ji tsoron allah su barwa almajirai wajensu shawara guda ɗaya in suna buƙatar su taimaki almajirai yanda idan ake ana yin ƙuri'a ana yin vote vote vote vote to tunda duk kusan adadin vote din da yake a Nigeria kowa ya san wanda yake state ɗinsa kowa ya san wanda yake local government ɗinsa in ku har za a yi haka a samu gidajen da ko da za a yi samu gidaje ne za su kai biyu masallacin nan a kowane ward gwamnati za ta iya ginawa Ai, a a samu mata irin tsofin nan masu sharan hanya a sa musu abincin wata ɗaya a wajen a dinga kiran duk lokacin karatu in aka yi fatiya duk tsangai da take wannan wadin a wajen ga wajen cin abinci ba za tabbata ba za a sake ganin almajiri akan titi ba wannan kuma ba wai almajirai masu bara ba har yan gida da suke yawo a gidajen mai ake gani kamar almajirai ne su ɗin ma ba ba- su ɗin ma ai suna da haƙƙi ko da yan gida ko makafi da suke bara din a ce ba ma son ganin ku lokacin cin abinci ku je ku ci ba ma son mu ga ku wallahi za a daina abun kunya mun gan shi in ka je lagos za ka samu gidan da eh, buba marwa dan arewa da dan adamawa ne ya gina wannan kasasu amma a lagos kuma mutanen mu iyayen mu ne da yan uwan mu suke lagos din, ba na yarbawa bane to me yasa ba za mu gina shi a arewa ba sai ku ku ku ku, ku rufe idan ku da gangan kuna cewa za ku yi fada da alqur'ani ko da almajirai to duk wanda yace zai fada da alqur'ani ko da almajirai ya sani ko sarki ne shi ko gwamna ne shi ko dan majalisa ne shi ya dauki fada da abin da ba zai iya ba shine ya dauki fada da Allah domin duk wanda zai fada da da alqur'ani da maganar Allah zai fada wanda zai fada da maganar Allah da Allah yake fada rena addinin musulunci ne kuma taba almajirai ko zuwan turawa a lokacin da suka zo abin da suka jinjina wa mutanen arewacin Najeriya shine sun same mu da tawadar mu da alƙalamin mu da malaman mu da bulalu mu ana karatun alqur'ani saboda tsawon zamani ya kai shi ƙur'ani ba a naɗa sarauta da shi ba a shiga ofis da shi ba a wani abu na duniya da shi sai aka ɗauka wani lokal abu ne sai ake neman yanzu daga ƙarshe ma a shafe shi to shi kaɗai Allah yake saurarawa a yanzu a duniya ana shafe alƙur'ani an shafe mu ko mun shiga uku kuma duk malamin da ya ji a zuciyarsa wai saboda kada gwamna ya hana ni wa'azi a daina sa karatu na gidan rediyo ko a daina sa ni a TV ko dan kudin da ake ban na sallan juma'a an daina ba ko an daina tafiya da ni umra akan wannan idan ka ce a daina alƙurai ka gobe bayan wannan ba kana cikin malaman da Allah ya tsine wa albarka saboda haka ni abin da yafi damuna a yanzu tafsirin alƙur'ani ake yi to ƙur'anin nan kam yanzu gashi nan muna jere mu hudu iya mu hudun nan a ce shikenan kowa ya tashi ya tafi amma malam zai kama daga bakara sai ya izu goma sha biyar in na kama sai na sha biyar halifa ba fa ma tunanin komai za mu sauƙi alƙur'an nan tsaf wani gwamna ne a cikin gwamnan najeriya wanda yake da tilawar izu talatin ko izu goma ha wannan ba baiwa bace allah ya bamu ƙur'ani yanzu ka ɗauko takarda ka kawo sai na ɗauka duk sura da kake bukata sai na rubuta ba na ma wasali na ma raftar ta ma komai ai ba ba ba ba ba wannan baiwa ce baiwa ce wadda babu ma irinta ta amma ya za a yi kawai a ce za a kashe alkur'ani kuma a ɗaure wa masu karatun tsuntsaye da karatun da ba bayi da asali a ce kuma a ƙasar musulmi kuma wani ka ji malami yana fita ai baran nan dama baya cikin musulunci ai baran nan dama an ta ai arewa ba mu ci gaba kana da wanda ya haddace alkur'ani wai kana cewa wai baka ci gaba wai ku ba ku da ilimi to ilimin da kake bukata din ba ilimi bane wanda ka rena din kuma shine ilimi in gaskiya ne ya kamata duk gwamnan da yake arewa ya san ya dawo ta yake yinsa ya san wannan abu shine asalin mu shine gatan mu kuma ko da qur'ani ba daga Allah ya tafi ba littafin Allah bane ya ya zama al'adar mu ya zama na- ya zama mai dabi'ar ya zama al'adar mu to gwamnati ko tana da ministry mai kula da al'adu to ya kamata a sa mana alqur'ani a masa ministry shi ma a bar shi ma ba ba littafin Allah bane yanzu kawai ɗabi- eh, al'adunmu ne to a gyara mana al'adunmu ya kamata a kashe mana al'ada ya kamata a gyara ne saboda haka ƴan uwa musulmi a wannan bagiran nake jan hankalin gwamnati domin ni yanzu abin da nake kwana da shi nake tashi da shi babu bakin cikin da ya wuce a dinga ɗiban ƴan uwa almajirai ana garari da su ku duba wannan abin ba taɓa samun su a baya ba a ɗiba wannan daga daga bauchi bauchi jama'a bauchi bauchin da suke bayin al kun san bayin Allah da suka zauna a bauchi kun san wasu wa suka kafa bauchi to in akwai tushen su shine almajiranci a ce wani a kai maiduguri ko da ke maiduguri alhamdulillah shi gwamnan da yake dama dan gaddawa ne shi ya ce shi fa dama maiduguri garin almajirai ne bayan da za a raba maiduguri da almajiranci wannan magana ta mun daɗi to inda shi ma bai faɗa ba da shi kenan wani yana ganin tunanin hakan kuma kamar wayewa ne babu wayewa irin wannan yanzu almajirai nawa ne ba su da uba ga su nan a gidanmu ko ku kowa ya shaida yanzu gidan shehu aminu kaje nawa za ka samu gidan shehu ika je nawa za ka samu wasu ba su da iyaye mun rike eh wasu kuma iyayen nasu suna nan ba su da abin su ma ba su da abin da za su ci za mu rike musu za mu yi wa 'ya'yansu sutura za mu ba su abinci mu ma fa ɗaukan mu aka aka jefa mu a cikin waɗansu mutum dubu muka karɓo wannan saƙon na Allah muke isar da shi to mu ba za mu riƙe wani ba ba kuma cewa muka gwamnati biya mu ba ba ma sa ta biya mu amma ta gyara harkar in barra ce ba ta so ta hana amma in kuma ƙur'anin take so ta hana to babu gwamnatin a duniya ba a yi ta ba su yi haƙuri su gyara mu ɗinnan almajirai 'yan uwansu ne mu dinnan abokan tafiyansu ne mu muke zaben su idan aka ce tsangayu sun cire hannu a zaben da ake na gwamna sun koma wani bangare wallahi ba gwamnan da zai ci duk mu gaddawa da da sauran duk mu muka zabe muka daga zaben su to kuma aka kamata ko da yan siyasa ne mu aka kamata me zabe kuma a saka mana da kora to ai da Allah wannan bai kamata ba muna ba da shawara wasalatu wasalamu shi sharu kuma Allah saka da alheri shan malam burhan Allah ya kara lafiya Allah ya kara daraja wannan a kullum ina nan tare da rediyo duk lokaci in sai na kunna na ji kuma abin da ake yi Allah saka da alheri magana da halifa ne ya faɗa magana wato kasancewa ka mutum ya ma shaida da tawabi'u duk duniya kowa ya shaida malam malam burhan mutum ne mai kankan da kai wallahi wata da akan kankan da kai na hedal zo na masa magana nace wai kai wa'annan wa'anda suke ƴaƴan kuregu wanda mutum bai yi ba yi da littafi biyu da ya fara daga farko zuwa ƙarshe ya fito yana yana innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu a matsayina na shegwa ne ina ka nace wanda bai fuka sa shi a gaba a ka karantar da shi ba yake faɗa kai ka zo kana ta cewa wai akwai nace ka daina akwai sabon da kana masa gyara kai tawadun wato akwai muhallinsa akwai wajensa akwai kuma wajen da dole sai ka ajiye shi saboda baiwa don tawadu ka zauna wani wanda yake kurege yazo yana neman ya taba maka mutunci ko ya taba malaman ka mutunci mu idan aka zo inda yake da wannan sai mu dauko ayar malam eh yuhibbuhum wa yuhibbunahu sai mu zama to azillatun ala almu'minina amma fa a izzatin ala alkafirina saboda haka wassalatu wassalamu ala saka da alkhairi
Allah ya saka da alkhairi gwani mai qur'ani Allah ya biya shi Allah ya kai su gida lafiya Allah ya saka masa da alkhairi irin wannan gwalagwalan ma'anoni wanda maganganun sannan ya kamata a ce da rana guda ya samu ya zo ya gaya mana wannan maganganu amma Allah ya biya kuma muna godiya ma Alhaji Salisu Baba Jasu lallai shi ma yana daga cikin 'yan kwamiti Allah ya saka masa da alkhairi yanzu muna cikin bayani Allah ya azurta mu da zuwan saidi Sheikh Muhammad Nasir dan maulan mu Sheikh Ado Musa Tafa Balewa Allah ya saka masa da alkhairi kuma ya zo dan ya san ya mana albarka yanzu da mu mika abin magana ma saidi Aram Muhammad Aliyu Harazimi ya gaya mana wasu kalmomi ya addu'a malam garbe addu'a dana so kwam- shugaban kwamitin tafsirin shi ma ya ce wani abu amma zai ce din ko da minti biyu ne tunda rana ne na hatama na tarihi e su biya da aka bismillah aka raukala gani bismillah karɓa
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه، من يمن شيخني مسمى شيخنا كما مالمينا آرما مالم منتقى كوني a kuma gwani karibu a khalifa malam baballo a khalifa malam ibrahim a kuma shehu malam nasiru ga shauran da yan uwa na mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah a wannan dan uwa namu irin wannan kokari da Allah ya hore masa muna fata Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya azurta mu da aiki da abubuwan da muke ji suke faɗa mana a cikin wannan wata shi karatu in an ji amfanin ji aiki da shi kamar yadda wannan wata ya shigo na ramadana muka yi ƙoƙari muka nisanci abubuwa da Allah ya haramta domin muna tamannin Allah ya amsa mana ibadunmu to yan uwa ya kamata mu ci gaba da kokarin nisantan abin da Allah ya hana bayan watan Ramadana shi rai wato kaman yadda Imam al-Busi yake cewa wan nafsi katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi rada'i wa in tafdihu yanfadini tunda kin muka yi kokarin muka hana wasu abubuwa na abin da Allah ya hana ko muke kokarin aiki wanda Allah zai amsa to bayan Ramadana mu yi kokarin mu ci gaba da shi saboda idan har ba mu bari ba bayan ramadana to gaskiya da mu shiga cikin fushin Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda watan ramadana ya shiga kuma bayan ramadana ya zama ya koma kan saba wa Allah to yana nuna cewa ibadan nasa dai a ramadana da kuma azumomin dai alama yana nuna cewa Allah bai karba ba kenan sabila da haka bayan ramadana mu yi kokari mu ci gaba da nisantan abin da Allah ya hana mu kuma ci gaba da ƙoƙarin ibada wanda da muka saba a cikin Ramadan da fatan wannan ɗan uwa namu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara ƙarfafansa Allah ya tsare shi Allah ya sa dukanmu mu gama da duniya lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam shauran magabatan mu Allah ya musu rahama Allah ya ji kansu mu kuma Allah ya ba mu kyakkyawan karshe اللهم صل وسلم على دلعة الحق بالحق الكنز العظم إفاضتك منك إليك إهادة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين لله رب العالمين
Allah ya saka wa da alkhairi wa aran masaidi mal ali al-qarazmi da alkhairi yanzu a sheman nasir zaka jefa mana kalma na minti biyu sai shi shugaban kwamiti sardaunan zungur sai shi kuma malam garba ya mana addu'a da baban mu baban bulle shi ma Allah ya saka masa da alkhairi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه حق قدره ومقداره العظيم ودي أتبتك الله da ya nuna mana wannan rana na kammala tafsiri da shak burhanuddin shak aminu malam goje a wannan babban zawiya na shahudan umma yake gabatar da wannan tafsiri tare da taimakon yan uwa wanda kuma alhamdulillah ga manya-manyan malamai jagorori sun haɗu duk abin da ya kamata a faɗa sun faɗi musamman shi khalifa Sheikh Malam Baballo Sheikh Aminu radiyallahu ta'ala anhu ga kuma Khalifa Shehu Malam Muntaka ga kuma ai dan maulan mu Shehu Malam Barau bakin kura ga kuma gwani Karibu gwani wanda an san shi da kuma manya-manyan bayan Allah irin masu sarauta su sardauna da shoransu ina mai ba da uzuri ya aibon ba fuskar shi bane na a khalifa shi ibrahim shi malam usman garando afwan saboda max ban ma ga fuskan ba sai da mun san ana wani yanayi wanda zaka ga mutum in baya ma sallama ba lalle ma ka gane shi ba to amma ina mai bada hakuri na kasancewar wannan uzurin to alal hakika maganar da zan faɗa magana ne guda biyu kamar yanda yanzu gashi lokaci ya ƙure Allah ya sani wasu daga cikin mutane wanda suke jagorori sun shagaltar da mu domin sun sa cutarwa a cikin tafiyarmu a tarihi ban tunanin an taɓa yin azumi irin wannan azumin idan ba mutum ne yake da imani a zuciyarsa ba zai manta ma ana yin azumi azumin da ba a salloli sallah sai wanda ya ga dama mun san ana sallah ko dan riya amma a azumi amma wannan azumin juma'a guda biyar ɗaya ne kadai halaza mai in Allah kai mu da rai juma'a biyar wanda malamai suna cewa masu tarihi kai suna ce kusan shekara sha bakwai aka samu wannan irin wannan juma'a biyar ɗin ya zo a azumi an ce kusan shekara sha bakwai mu da ita amma yau gashi ta zo amma muna gani saboda mu ba za mu iya yi ba Allah shi ne mai hukunci ya mana umarni da mu bi jagororinmu to mu sani lallai suna da dalili da suke nunawa amma in dalilin nan fa da gaske maslahar al'umma ne to la'alla za su iya samun mafaka a wajen Allah amma duk wanda ya fake da wani dalili domin ya cutar da musulunci wallahi Allah ba zai basa ba manzo Allah sallallahu alaihi yana gaya mana cewa innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kowane aiki yana tare da niyya to abinda nake son faɗa ni dama ba akan su nake so ne magana ba domin duk maganan da gwani karibu yayi ya warkar ya shafar abinda nake so ne magana akai shine magana biyu ne yan uwa mu karasa ikhlasi ikhlasi a ayyukan da zamu duk aikin da zamu yi babu ikhlasi Allah ba zai karba ba وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين Allah ya yi umarni ne don a yi ikhlasi duk abin da za ka yi wa Allah in ba tsoron Allah a ciki Allah ba su sannan na biyu bayan ikhlasi mu koma ga Allah mu tuba babu kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisi na sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah yana ya rawaita hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa wallahi inni la astaghfirullah fil yawmi akthar min 70 marra annabi yace ina yin istighfari a rana sama da 70 to abin da dai duk bala'in da ke faruwan nan dabi'un mu ne halayen mu shi yake ƙara bayyana mana idan mun tuba zuwa ga Allah Allah zai mana komai wannan shine abin da zamu rike mu koyi ikhlasi mu tuba zuwa ga Allah kuma ramadana bai fi sauran kwana biyu ba abin da muka rasa a baya mu samu mu riske shi a gaba Allah ya taimake mu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu shabran din Allah ya saka alkhairi da sauran duka yan committee da wanda suka tallafa da shi Aramush Mangali da kuma shi Sayyidi Malam Ali Al-Harazmi da su Sayyidi Malam Almu da kowa da kowa ina ne ba da hakuri
Allah ya saka da alkhairi wa cewa Nasir dan Maulan Mushado Musa Tafa Balewa akwai yayan mu Malam Al-Mustafa wanda aka fi sani da Malam Uba Ahmad akwai kuma malam tijjani ga kuma aminu na gidan baban rogo shi ma kullum da shi muke yi ga man dalha ga ɗazimi ga makocin masallaci malam mai gari da kuma aran ma malam abdulrahman duka allah ya saka da alkhairi a saddauna zungur bismillah sai jefa kalma biyu na godiya shine chairman na kwamiti bismillah ma tashi a tsaye bismillah jefa kalma biyu sai shi malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا مسلمين السلام عليكم shehinanmu wanda muke tsaye a gabansu wanda matsayinmu bai kai mu tashi mai magana a gabansu ba hedun lalura na neman afuwa kuma duk abin da ya kamata su faɗi sun faɗi wanda ba mu samu faɗi rabin rabinsa ba na musu godiya da irin dukkan addu'o'in da suka gabatar mana da kuma irin wannan ƙarfafa gwiwa da irin wannan tarbiyya da suke yi mana Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi a har yanzu muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya guda mana wannan rana wanda muka zo domin a kammala tafsirin wannan shekara daga bakin malaminmu shek malam burhan shek abin malam goji allah ubangiji ya saka masa da alkhairi allah ya kara masa ilimi allah ubangiji ya kara masa himma da ɗaukaka irin wannan gudumawa da ke bayarwa ubangiji allah ya masa gudumawa allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma da mu ƙara miƙa godiyanmu ga dukan wa'inda sun kasa hannu wajen taimaka mana a kayan gudanar da wannan tafsiri musamman wanda suka taimaka abin hari ya shiga miliya ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi dukan wanda ya taimaka wanda ya taimaka da abu dan kadan da wanda ya taimaka da abu mai yawa ubangiji Allah ya saka ma kowa da alkhairi babban ikilasin sa wannan gudumawa da muka samu a hannun jama'a muna godiya muna kuma ƙara godiya musamman a wannan shekara gaskiya wannan shekara kamar inda kowa ya sani ta zo mana abu hagunce wanda gaskiya mun razana kware da al'amari amma da yake al'amari ne na ubangiji Allah san da kusan dab da ƙarshe in nan sai Allah ubangiji ya kama na ɗauki da wani bawan Allah wanda yake lallai ya zama dole mu faɗi sunansa saboda irin rawan gani da taka mana shine Alhaji Balawunti wannan bawan Allah Allah ya karfafe shi dukan abin da ke nema na alkhairi Allah ya masa kuma wannan tafsir da malam ke gudanarwa gaskiya duk wanda yake da yake neman alkhairi a wajen Allah ya sa hannun jarinsa a ciki saboda gaskiya alkhairinsa yana nisa yana yawa alkhairin da ke ciki duk wannan tafsiri ba ta tsayawa a Bauchi kadai ba ta tsayawa a Najeriya kadai gaskiya tana watsuwa har kasashen waje da yawa ana amfana ana amfanuwa da wannan tafsiri a duniya domin haka muna kira al'umma a sa hannu a cikin wannan al'amari a dafa ba karamin babban alkhairi bane ubangiji Allah ya maimaita mana irin wannan rana Allah Ubangiji shi ba mu dukan alkhairin da ke ciki kuma abinda muka ji na tafsirin da aka mana da kuma sauran jawaban da shehinan mu suka mana a yanzu Ubangiji Allah shi mana arziki amfani da shi Allah shi maimaita mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Allah ya saka da alkhairi wa malam Uzairu Saddaunan Zungur shehunai da halifofi da Allah ku yi hakuri muna jin daɗin zama da ku ne shine har ba mu so mu sake ku amma yanzu malam garba zai mana addu'a kuma lallai hakika akwai wasu mutane wanda na sha'afa mun faɗe su ba mala ya san su akwai malam muhammadu mai yabo daga yobe da shi da wasu grup na abokansa lallai sun taka rawan gani akwai kuma wasu yan uwa dai daga nesa su ma allah ya saka da alkhairi
na azumi ya arahan rahina Allah ka ba mu albarkasa Allah ka ba mu albarka wa'annan sauran kwanaki Allah ka sa a mola Allah wannan anguwa ta mu Allah ya mata albarka garin nan Allah ya ɗauka kafi Allah ka ɗauka kafi Allah ka ɗauka kafi Allah ka ɗauka addinin musulunci wa'annan masu gunzu-gudu kuma na hana karatun alƙur'ani Allah ka gajiyar da su Allah ka gajiyar da su Allah ka gajiyar da su cin yadda Allah أما يا دعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ومن الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر لا لكلمات ربي لا لفد البحر قبل أن وكلمات ربي ولو جئنا به قل إنما أنا بشر منه إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك على شرك الله وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته كلنا من بالله واتبعوا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأولى الأذان من قال منهم كل ملائكة على أجمعين وأمي وأبي وتلاميذي وسيدي كل أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الها منهم أموات ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين اللهم إنا نسألك عبيدك ودعاء مجودك وجلالك تشاؤك جلالك وبلك بابه برمتك يا أرحم الراحمين يا دميك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وكل وقت جهنم بسم الله الفاتحة لصلاة الفاتحة من البركة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتين وأول الخاتم وصدق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ودار الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين